shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ta zo daidai da goma sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiyar Sheikh Salihu Musa Malami da ke nan tudun Nufawa Kaduna muna cikin suratul Fussilat za mu tashi aya ta hamsin da uku Malam Sani Musa Malami shi zai ja baki Sheikh Kadur Abdullahi Maraya shi ne zai mana fassara akramakumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد Allah ya dawo kan maganar waɗanda ba su yarda da alƙur'ani ba da kuma waɗanda ba su yarda cewa ba ma akwai Allah sannan da waɗanda ba su yarda da manzancin manzan Allah ba tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya ce sanurihim ayatina nan gaba za mu nuna musu ayoyinmu menene ayoyi a nan wato za mu nuna musu dalilai za mu nuna musu hujjoji za mu nuna musu alamomi filafaki wato a sassanni nan bai ce sassannin sama ba bai ce sasannin ƙasa ba sai ce sasanni saboda haka sasanni a nan wato yana ɗaukar sasannin sama sasannin ƙasa da kuma tsakanin sama da ƙasa wato wani sashen da shi ba a sama yake ba shi ba a ƙasa yake ba Allah ya ce zai nuna alamomi waɗanda za su nuna cewa akwai shi kuma su nuna cewa wannan alƙur'ani wato shi ya aiko wa annabi muhammadu da shi ba annabi muhammadu ba ne ya ƙirƙiri alƙur'anin ba shi ya tsara shi ba a'a ba koya mishi aka yi ba a'a allah ne ya ba shi sannan kuma Allah ya ce zai nuna wasu dalilai wasu alamomi a waɗannan sasanni da ne magana a baya waɗanda za su nuna cewa lalle manzon Allah wato ba kamar yadda kafirai ke faɗa ba su ce mishi lansan mursalan kai ba manzo ba ne a'a lalle manzon Allah manzon Allah ne sanurihim ayatina fil afaqi nan idan ka dubi sababin nuzulin ayar wato dalilin saukar ayar wato ana magana da kafiran maka kenan cewa su ne ba su yarda da cewa wannan alkur'ani Allah ne saukar da shi ba ba su yarda cewa annabi Muhammadu Allah ne ya aiko shi ba ba su yadda ma cewa akwai Allah wasu su to sai Allah ya ce zai nuna musu alamomi a sasanni to su a maganarsu in ana magana a kan sababin nazulin ne wato sai zamana alamomin da Allah ya ce zai nuna musu ya nuna musu su ne kaman alamomin da ya nuna musu a badar wata goma sha bakwai bayan annabi ya koma madina sai aka yi yakin badar ba su taɓa tunanin cewa akwai wanda zai iya cin mutanen maka da yaƙi ba sannan kuma wanda zai ci mutanen makan nan da yaƙi ya zama da kuma a ce sojojin shi ma ba su kai yawan sojojin mutanen makan ba makaman shi ba su kai yawan makaman mutanen maka ba to da haka sai mutanen maka Allah ya nuna musu aya cewa lallai akwai Allah lallai kuma annabi Muhammadu Allah ne ya aiko shi lallai alƙur'ani gaskiya ne sai annabi yana da sojoji mutum ɗari uku da goma sha uku sahabbai shi kenan su kuma mutanen maka suna da mutum wajen ɗari tara da hamsin ko ma fiye amma wayannan mutane su ɗari uku da goma sha uku suka yi fata-fata da mutane su wajen dubu suka ci nasara a kansu sannan kuma ga abubuwan yaƙi da suke da shi ga abu ga dawakan yaƙi ga takubban yaƙi ga silken yaƙi ga raƙuma ga dukkan abubuwa ga mata suna musu kiɗa suna musu waƙa suna ziga su amma duk da haka suka sha kashi a bada wannan aya kenan da Allah ya nuna wa mutanen maka cewa lalle annabi daga Allah ne domin in ba daga Allah ba ba zai iya cin nasara a kansu ba sun fi shi yawa sun fi shi makamai sannan kuma ba shi da waɗanda suke ziga shi amma su bayan makamai bayan yawa ga ma mata na musu kiɗa suna musu rawa ga giya suna sha amma duk da haka mutum ɗari uku da goma sha uku suka ba su kashi a bada wannan lalle wannan aya ce da take nuna cewa akwai Allah kuma alkur'ani gaskiya ne kuma Allah Muhammadu rasul ne na Allah haka nan ma a fatau makkata an nuna musu a fatau makkata hijira na da shekara takwas garin da aka yi kutu-kutu aka raba annabi da sahabbai da shi garin maka a nan aka haife shi amma suka yi kutu-kutun da sai da ya bar garin duk wani mai son shi ma sai da ya bar garin ba ka da dama ko da alkur'ani ka karanta a fili ba ka da dama a san cewa ka shiga addinin da annabi muhammad ya zo da shi ba ce an nemi ranka ko an nemi dukiyarka ko kuma a haɗa duka amma ga shi ya tafi ya koma madina bayan shekara takwas ya zo da sojoji dubu goma ya kewaye garin ya shiga garin shi yake bayar da umarnin cewa duk wanda ya shiga guri kaza ya tsira duk wanda ya shiga guri kaza ya tsira duk aka tara mashi su gaba ɗaya ya ce ku tuna kun kaza kun kaza kun kaza kun kaza ya dinga lissafa irin abubuwa munana da suka yi mai ya ce yau da kuke tunanin zango suka ce ka zama ɗan uwa na gari ka zama mai riko da alheri ya ce to shi kenan zan zama irin ɗan uwa na annabi Yusuf yadda yawa ‘yan uwan shi la ta riba alaikum yau yau ba wani zargi shikenan a manta komai na yafe muku iza bu an tun mutsalaqa ku tafi an sake an kyale ku an yafe to wannan ma ba karamar aya ba ce aka nuna mu duk wanda kake tunani ya kai ga kafirci in ban da irin su abu jahalin da aka kashe a badar yana garin maka ya rasa yadda zai ga dukiya ga makami ga yawa amma yau wanda suka kora ya zo garin shi yake tasrifi shi yake yin yadda ya ga dama kuma dole suka dawo ƙarƙashin abin da yake faɗa wannan ba ƙaramar aya ba ce kaga ah, Allah ya nuna musu kenan ah, cewa ga wata alama wacce take nuna cewa lalle annabi gaskiya ne daga gare ni yake ni na aiko shi Qur'ani gaskiya ne zance na ne sannan kuma akwai ni ina da cikakken iko daga cikin iko na ne ma na ba Muhammadu dama yau ya zamana ya ɗaukaka a kan ba yadda za su wannan kenan sannan kuma ƙurƙushin mutane da aka yi a zamanin sahabbai wanda suna nan aka saukar da wannan aya da kuma tabi'ai waɗanda sahabbai sun ba su labari su kuma aka nuna musu a aya da alamomi da ke nuna cewa akwai Allah da ke nuna cewa Allah Muhammadu manzo ne daga Allah da ke nuna cewa Allah yana da cikakken iko da ke nuna cewa alkur'ani littafi ne na Allah shi ne garuruwan da da ba ka tunanin musulunci ya je musulunci ya je ƙasashen laraba ɗin nan irin ƙasashen sham ko da misra ma egypt sai bayan wafatin ma'aiki musulunci ya je ya je egypt din kamar bayan wafatin ma'aiki da shekara goma musulunci ya je egypt ga ƙasashe nan ne da yawa wanda da suna ganin cewa babu yadda za a isa amsa kiran allah muhammad amma addinin ya je ya mulke su da waɗanda suke so da waɗanda ba sa so duk addinin ya mulke su wannan kenan kaga an nuna musu aya an nuna musu iko an nuna musu alama wacce take nuna cewa lalle alkurani gaskiya ne gashi ya faɗa ta tabbata annan muhammadu gaskiya ne Allah ne ya aiko shi gashi ya faɗa ta tabbata kuma Allah akwai shi yana da cikakken iko gashi duk gumakansu sun yi ba abin da suka iya yi wannan ke sannan duniya gaba ɗaya kuma a yanzu ta hanyar umumin lafzi duk wanda bai yadda akwai Allah ba to yanzu sai dai mai neman rigima amma an riga an nuna ayoyi an nuna alamomi marasa iyaka waɗanda suke nuna cewa akwai Allah kuma yana da cikakken iko alamomi da hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna cewa annabi muhammadu manzon allah ne alamomi da hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna cewa lalle alkur'ani littafi ne da allah ya saukar da shi misali in ka kalli sasannin da mutum yake iya gani wato sassanin tsakanin sama da ƙasa yana ganin manyan duwatsu waye yi su akwai wanda ya yi su shi ne Allah ashe duwatsun nan na nuna cewa akwai Allah sannan kuma alƙur'anin nan tun kafin ilimin geology ya bayyana a fili ƙur'anin nan fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yake magana duwatsu a cikin shi yau akwai wanda ya shahara a wani ilimi ilimin ne ilimin da ya shafi duwatsu to tun kan duniyar ta waye ƙur'ani ya yi magana duwatsu saboda ka yi duk abin da yake magana a kai tunan ƙur'ani ya riga yi magana ƙur'ani ya magana sannan ga tekuna akwai wanda oceanology ya karanta wato abin da ya shafi ilimin teku shi nan ya ƙware kila ma shehin malami ne a kai to tun kafin wayewa ta bayyana ƙur'ani ya yi maganar tekuna akwai wanda ya yi ilimi ne akan astronomy ilimin abin da ya shafi taurari sai zamana kan wanda za a ce shi ya ƙirƙiro ilimin taurarin ma a haife shi ƙur'ani ya yi bayanin ilimin taurari duk wani abu da za ka yi magana shi yau a duniya wanda za ka jan ce a'a shekara kaza da kaza ne aka samar da abin to in ka buɗe ƙur'ani sai ka ga ashe ƙur'ani shi tuni ya yi magana abu wannan ba ƙaramin abu ne in mutumin da ya karanta embryology ne a kan wato ilimin abin da ya shafi tayi da mahaifa misali zai ji ƙur'ani in ya buɗe ƙur'ani tuni ƙur'ani ya yi bayanin yadda ake halittar mutum a cikin mahaifi idan mutum ya ƙware ne akan abin da ya shafi ilimin ƙarafa metallurgical engineering in ya buɗe ƙur'ani sai ya ji ƙur'ani yana bayanin shi ba wani abu da za ka buɗe kai magana a yau a duniya a ilimi ba ce ƙur'ani ya yi magana shi in shuke-shuke ne abinda mutum ya karanta misali abin da ya shafi shuke-shuke ne sai in ya buɗe ƙur'ani sai ya ji ƙur'ani tuni ya yi magana shuke-shuke in abin da ya shafi dabbobi ne in ya buɗe ƙur'ani sai ya ji tuni ya yi magana dabbobi din nan duk wannan alamomi ne da ke nuna cewa ƙur'ani a shi gaskiya ne in ba gaskiya ba ne a ina ya samu wannan bayani in ba Allah ne ya saukar da shi ba in ba zancen Allah ba ne wanda ba aka ba littafin garin da aka haife shi ma ba ilimi mutum goma sha bakwai ne kawai suka iya karatu a maka garin da aka haifi annabi a lokacin mutum sha bakwai sha biyu maza biyar mata su sha bakwai ne kawai suka iya karatu da rubutu balle a ce gurin wani ya je ya koyo wannan ilimi amma yau gashi shi kuma saboda mu'ujaza ma a wurin shi wanda aka ba shi littafin shi a nan Muhammadu saboda mu'ujaza ba ma ya rubutu ba ya karatu da yana karatu yana rubutu sai a ce to koyewa yake a wani wuri to ba ya rubutu ba ya karatu shi mu'ujaza ne a wurin shi amma yau duk ilimin da kake takama da shi a littafin da ya zo da shi akwai shi so da haka wanda yana nuna cewa lallai alƙur'ani daga wurin Allah yake kuma har yanzu a ilimukan da alƙur'ani yake yayi bayani babu wani wanda ya kware a fannin yace a abin da ƙur'anin da yake faɗa kan ilimi kaza ba haka bane ko akwai to da haka an nuna wa mutane sannan ɗan a sararin sassanin sama ne ga rana nan ubangiji ya yi ta ya sa a sama ita kaɗai ce a duniya amma take haskaka duniya fitila ce guda ɗaya amma duk inda ka je duniya ka ga rana to irin ranar da ka gani a garin ku ne in ka ganta a kaduna in ka tafi ingila ka ganta to wacce ka gani a kaduna ita ce kake gani a ingila in ka je america ma haka in ka je china haka duk duniyar nan gaba ɗaya rana guda ɗaya ce sannan ita ta yi kanta akwai wanda yi ta tunda duk abin da ka gani akwai wanda ya yi shi shine allah ga taurari ga wata mutum ji yana gani nan kuma yana gani a ƙasa alamomi da ke nuna samuwar ubangiji a haƙa rani a zuba wani abu wanda bai da rai busasshe ko masara ko shinkafa ko alkama ko dawa a mayar da ƙasa a rufe ba wani yunƙuri da aka yi haka kawai kana zagawa wata ran sai ka ga ganye ya fito kuma ganyen ba fuskar shi ake ba in ka sake sati ɗaya ka- baka je ba kai sati ɗaya ka koma sai ka ga ya ƙara tsawo sai ka ga gashi ya yi kara sai ka ga gashi ɗan kara ne fa ɗan siriri gashi wani abu ƙato ya fito jikin shi masara ga 'ya'ya nan a jikinta lallai wannan ba ita ce kanta ba ashe wannan yana nuna akwai Allah kuma ƙur'anin nan ya yi bayanin yadda ake noman nan ya yi bayanin yadda tsire ke fitowa lallai ƙur'ani yana nuna daga Allah yake wanda kuma aka ba littafin lallai Allah ne ya ba shi littafin nan sau da haka an nuna ayoyi sannan a wannan zamanin ne gashi ana ta nuna mana ayoyi wanda mutanen da suka gabata su ba su ga ayoyin ba misali talabijin rediyo tauraro kawai aka jefa tsakanin sama da ƙasa ya bar ƙasa bai hau sama ba shi ke sa a kamo ko'ina kana nan najeriya kana kama gidan rediyon amerika kana kama gidan rediyon ingila kana kama gidan rediyon iran kana kama gidan rediyon faransa kana jin abubuwan da suke gudanarwa sannan ga talabijin an harba shi ma tauraron ɗan adam abin ya sa ana yin abu yanzu a ingila kana ganin shi a ɗakinka za ka ga an nuna in ƙwallo ne sai ka ga an nuna yanzu mutane dubu tamanin da kaza ne a ciki sai ka ga an sa shi amma ga su a makala a bangon ɗakinka mutane dubu tamanin da wani abu suna bakale domin gaba ɗaya filin wasan ne stadium ɗin da yake ɗakin ka. Ana cikin yi kana gani. Tauraron ɗan adam da aka harba. Wannan duk yana nuna cewa akwai Allah. Sannan magana, ka riƙe ɗan abu a hannunka ka ringa magana da duk wanda ka ga dama a duniya yan lambobi ne zai baka ina lambar ka kaza kaza kaza kaza da ka dandanna wayannan lambobin kir sai ka shiga ya kama magana in ma kana so ka gan shi ka gan shi shi ma ya ganka abokinka na ɗawafi ya je umara ya rika nuna maka ga mu daidai hajarar aswad kana ɗakinka kana buɗa bakin azumi amma kana kallon mene kana kallon mai tsawafi wannan duk Allah ya kawo mana shi domin ya nuna akwai shi saboda haka yau a duniya idan aka samu mutumin da har yanzu bai yadda akwai Allah ba har yanzu bai yadda in ya mutu za a tashe shi ba to in kana neman wanda ya asara ka same shi ka samu in ayoyin sama ne kuma ga jirgin sama ya fakin a fanta da aka yi mishi ku ta shiga ku ta shiga ku ta shiga a yi tallo da kayan ku a yi tallo da kayan ku gari guda fiye da mutum ɗari takwas da kayan su da ya fuska a guje kawai sai ya tashi tun ana ganin ku ba a ganin ku jif can sai ka ji kun sauka sai mu ce ta bugowa mun sauka lafiya irin mutanen da da aka yi yanzu ka taso su ka tattaro su ce ku shiga wannan abu zai kai ku maka ba da zai yadda amma da shi saboda haka ubangiji ya riga ya bayyanar da ayoyi da alamomin da yake magana waɗanda suke nuna cewa lalle akwai shi kuma yana da cikakken iko kuma alƙur'ani gaskiya ne kuma ɗan Muhammadu Allah ne ya aiko shi sannan wa fi anfusihim za mu nuna musu ma wasu ayoyin da suke nuna akwai Allah suke nuna alƙur'ani gaskiya ne suke nuna cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne a kansu wato a jikunansu akwai ayoyi ka jiba yadda Allah ya yi mutum aka yi mai inda ka san gini aka yi mai wayarin da wayoyi da komai jijiyoyi kenan wannan jijiya ta kai jini can ta kai ruwa can sannan ga pipe-pipe a ciki duk an samu shi in ya ci abinci ya sha abin sha a tace abin a tura in abinci ne a tura gurin da zai fito in abin sha ne ruwa ne a tura inda zai fito baka taba ganin mutum ya je zai yi fitsari don saman fitan da ya ce yana fitowa ta gurin fitsari ba wani taba yi waye ware a can waye ware aka nuna cewa shi rubabban saman fitan da mutum ya ci nan zai bi furar da mutum ya sha nan za ta bi kunin da ya sha nan zai bi ruwan da ya sha nan zai bi waye haka Allah wannan kawai a kan mutum ya ishi ya san cewa akwai akwai alamomi da suke nuna lalle akwai ubangiji lalle annabi gaskiya ne lalle alqur'ani gaskiya ne ka jiba ka dubi idanka dan abu ne aka yi shi guda biyu aka makala maka amma saboda ikon ubangiji wannan abun shi za ka ga duk abin da kake so ka gani shi zai nuna maka abin fari ne abin ja ne abin kore ne abin mai ruwan kwai ne abin wankan tarwaɗa ne abin ƙarami ne abin babba ne shi zai nuna maka ko akwai in kana so ka ga abu kore ana canza ido ne ba a canza idan nan dai shi ne zai in ka gani zai in ja ta gani ya nuna ma ja ne in mai ruwan kwai ne nuna ma mai ruwan kwai ne in fari ne nuna ma fari ne in abin ƙato ne nuna ma ƙata in ƙarami ne nuna ma ƙarami in tsoho ne nuna ma tsoho in yaro ne nuna ma yaro ne wayannan abubuwa ba ƙaramin aya ba sannan ji ‘yar kasa huda kawai ake baka san sanda aka huda ba aka huda jikinka gefen kanka guda biyu da wannan kafofin kake jin abin da kake gana wannan kare ne kana bacci kana gangadi baka gani wanda yau zaka ga kare ne za ka gani a jariri ne ya ihu a tsoho ne ya magana a matashi ne ya magana mace ce ta magana a wanda yake jin yaren da yake magana sosai ne ya magana mai koyan yaren ne ya magana duk da wa'annan hukumar a da nufanci aka yi magana da hausa aka yi magana da turanci aka yi magana da larabci aka yi magana da kanure aka yi magana duk da wannan ka shi ke bambance maka yanzu an ce ka biya ya za a mutum ya biya a ce ka so sinadarin da zai dinga bambance ba sannan baki harshe in ka sa abu mai ɗaci ya gaya ma mai zaƙi ya gaya ma mai bauri ya gaya ma mai gishiri ya gaya ma shi sallah ce wa fi an wato ayoyin ma za mu nuna musu a kansu a jikunansu a jikunansu sannan za mu yi musu haka ne hatta ya ta bayyana lahum annahu al-haqq za mu ta nuna musu wayannan ayoyi wayannan dalilai har lamari ya bayyana a gare su annahu al-haqq cewa lalle shi gaskiya ne shiwa wato alqur'ani shiwa manzon Allah shiwa Allah alqur'ani al-haqq Allah al-haqq annabi Muhammadu al-haqq ko da aka ji yana ɗauka ana in annabi ne ka ji ya ce za a yi kaza kuma ka gani in tashi alƙiyama ya matso za a yi ta gasar gine-gine masu tsawo ko yau shekara nawa da annabi ya faɗa haka lokacin gidan saman fata suke da shi a wancan lokaci ina yanzu ne ba ma ya maza ka abu ne amma yanzu ka diba saboda faɗan ma'aiki ka diba yadda ake gine-gine sai an sa rodi a ƙasa an yi foundation wajen ƙafa nawa a zuba rodina a zuba duwatsu a kankare ka diba irin manya-manyan hotel manya-manyan filayen wasanni manya-manyan masana'antu ka diba irin gine-ginen da annabi ya faɗa ga shi abin yana tabbata in ba dan Allah ne aiko shi ba ya za ya faɗa haka lokacin da ya faɗa ba fa irin wannan ko kama hanyar wannan ba a yi ba amma ga shi abin yana tabbata ka ga gine-gine yau sun daga yau alamomi sun bayyana cewa alkur'ani gaskiya ne akwai Allah kuma yana da cikakken iko sannan kuma annabi Muhammadu daga Allah ne daga Allah ne Allah ne ya aiko shi awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid a'a kun banda ma dai mutum ya zai ma har sai wai an nuna mushi wasu ayoyi ne zai yadda cewa akwai Allah zai yadda cewa akwai annabi zai yadda cewa alkur'ani daga Allah yake a walam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shin bai isa bane game da ubangijin ka cewa lallai shi ubangiji mai shaida ne akan komai Allah mai shaida ne akan komai to ya yi shaida annaba shi ya aiko annabi to ta kuma shaida mutum yake nema ya yi shaida cewa alkur'anin nan shi ne ya saukar da shi wata kuma shaida mutum yake nema shin Allah bai yi shaida ba ya yi shaida cewa akwai shi shin bai isa ba ne sai ya nuna wasu ayoyi ya nuna ma wasu alamomi mana ka isa ya ubangiji amma saboda rahamarsa sai da ya kawo ayoyi alamomin da suke nuna akwai shi saboda haka lallai duk wanda yake tunanin babu tashin alkiyama wallahi ne gaggawa tuba wallahi aya tana karantar da mu cewa duk wani abu da ka gani aya ce da ke nuna Allah shi kaɗai ne duk wani abu da ka gani ko menene abin yana nuna cewa lalle akwai Allah kuma Allah shi kaɗai ne sannan Ubangiji ya isa shaida akan komai, mana duk mutumin da ya kawo maka wani abu, to babban shaida shi ne Allah. In mutum ya ce, kaza haramun ne, to kawo min shaida babban shaida, wa kenan Allah, ina Allah ya ce abin haram ne. Ko menene mana Ubangiji ya zama da shi ne shahid a kai. mai yawan shaida a kai. Na.
ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط كما أنت في أبنجدي يا أبنجدي ga shi ka isa shaida ka faɗi cewa akwai ka ka faɗi cewa annabi kai ka aiko shi ka faɗi cewa alƙur'anin nan kai ka saukar da shi sannan kuma duk da haka kuma ka ka kawo dalilai marasa iyaka a sararin sama sasannin sama da sasannin ƙasa da kuma tsakanin sama da ƙasa wanda suke nuna cewa akwai ka waɗanda suke nuna cewa annabi Muhammadu annabinka ne waɗannan sai nuna cewa alƙur'ani kai ka saukar da shi to yaya aka yi kuma duk da haka wasu ba su yarda ba wasu ba su yarda cewa akwai ka ba ba su yarda cewa annabi annabi ba ne kai ka aiko shi ba su yarda cewa alƙur'ani littafin ka ne kai ka saukar da shi ba sai Allah ya ce ala ku saurara inda wannan kuke so ku sani innahum lallai su kafirai fi miryatin min liqa'i rabbihim wato suna cikin shakku ne game da hatsuwa da ubangijinsu wato dalili kawai ganin suke ba za su haɗu da ubangiji ba ma'ana ba tashin kiyama suna ganin kawai inda rayuwa ce rayuwa guda ɗaya ce a faɗarsu shine rayuwar duniya in sun mutu ba za a tashe su ba za ka to yaushe za su yadda akwai wani manzo yaushe za su yadda alkur'ani daga wurin Allah yake yaushe za su yadda akwai Allah domin duk mutumin da ya yadda akwai Allah zai yadda da tashin nan suna shakku ne jimirin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit ala ku saurara innahu lalle shi Allah bi kulli shay'in muhitun muhitun mai kewayewa ne da kulle shay'in game da komai ma'ana iliminsa ya kewaye komai me ake nufi ma'ana ya san komai ya san kowa ba abin da bai sani maganar da ka faɗa ya sani wacce kai tunanin faɗa ba kama faɗa ba ya sani aikin da kai ya sani aikin da kai tunanin za ka yi ba kama yi ba ya sani ba abin da bai sani ba komai wannan ba ƙaramin gargaɗi Allah ya halitta ba cewa ka yi ta abin da kaga dama na sani wanda zai shigo cikin jama'a shi musulmi ne amma da aljanin da yake wa hidima ya ta yi Allah ya sani wanda zai shiga cikin kirista ya yaudare su shi ma ya ta yi Allah ya sani duk iya shegen da mashin yake yi da gumakan shi na koye da biye da shidanin shi da aljanin shi da kashe zabiyoyi da suke yi da kashe mai duk Allah ya sani wallahi ayan na karantar da mu cewa mai imani da tashin alkiyama sannan ko mu sani cewa Allah ya san komai ba abin da bai sani ko ka yi a ɓoye ko ka yi a bayyane ba bambanci a wurin ubangiji ka yi aikin alheri a ɓoye ko ka yi aikin alheri a bayyane ya sani ba bambanci a wurin shi ka yi aikin sharri a ɓoye ko ka yi aikin sharri a bayyane ba bambanci a wurin shi ya sani ألا إنه بكل شيء مهيب نعم
سورة شورى مكية وآية خمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ميم عين سين كاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم
آه وأنا أنا كلا سورة الشورى وتو sura wacce ake kiranta da sunan shawara wato shawara ne da ka sani ai zan yi shawara da kai ko zan yi shawara da ku misali sunanta kenan da za mu je yadda ta samu sunanta nan gaba insha Allah suratu shura makiya ko an saukar da ita ne kuma kafin annabi hijira ya koma madina na sha faɗa cewa in an ce sura makiya ce wato ba tana magana wurin sauka ba ne tana maganar lokacin sauka ne idan an ce madaniya ne ma ba tana maganar garin sauka ba ne tana maganar lokacin sauka ne duk surar da aka saukar ko da a madina ne wajen kaddarawa aka saukar da wata sura ko aya a madina amma kafin annabi ya hijira ne To wannan surar ko aya duk da a Madina aka saukar da ita ana kiranta makiya. In kuma wajen kaddarawa an saukar da wata sura ko aya a garin Maka bayan annabi ya riga ya yi hijira to ana kiranta madaniya sura ga wannan sura ce da ta sauka ta fi ma'aikin tsira da mace Allah su tabbata a gare shi a ya hijira a ya koma madina tamim ain sin qaf wannan suna daga cikin alhurufin muqatta harfan nan guda goma sha hudu wanda Allah ya zaɓe su ya fara wasu surori da su wannan surar tana daga ciki wato surori ashirin da tara surori ashirin da tara ne aka fara aka fara su da irin waɗannan harfa akwai mai farawa da harafi ɗaya akwai mai farawa da harafi biyu akwai mai harafi uku akwai mai har zuwa harafi dai biyar iya kai shi dai mai farawa da harafi biyar da yawa malamai suna fassara irin wayannan harfa wasu kuma kawai suka mai da ilimin su zuwa ga Allah ce wayannan harfa abinda Allah yake nufi da shi shine ya fi sani amma daga cikin wanda yake fassarawa akwai Abdullahi bin Abbas babban sahabin nan Allah shi kara mishi yadda wanda annabi ya mai addu'ar Allah ya fahimtar da shi addini kuma Allah ya sanar da shi fassara alƙur'ani to yana daga cikin masu fassara irin waɗannan harufa mun sha fassara saboda na'am kazalika
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم na'am Allah ya ce ya rasulullahi ah yuhi ilaika Allah an yi taqadim da ta'kir a ayar wato akwai zancen da ya kamata a jinkirtar da shi amma sai aka gabatar da shi wanda ya kamata kuma a gabatar da shi sai aka jinkirtar da shi wato yuhi ilaika Allah ya rasulullahi Allah yana maka wahayi Allah yana maka wahayi, kazalika kamar yadda yake maka wahayin nan yuhi ilallazi na min ƙaunika, kuma ya kasance yana wahayi ga ‘yan uwanka annabawa waɗanda aka yi kafin kai. Haka aiki. Wato Allah yana gaya wa annabi ne cewa ya Rasulallahi, ka ga wahayin nan da nake maka? to na yi wa wasu kafin kai saboda haka ba bakon abu ka zo da shi ba balle a ce ka zo da ƙarya abu ne dama da aka saba ana yi ubangiji ya yi maka wahayi kuma ya yi wa waɗanda suke gabaninka wahayi kazalika yuhi ilaika wa ila allazina min qablika allahul azizul hakim wato Allah wanda yake wahayin nan wanda yake maka wahayi kuma yi wa waɗanda suka zo kafin kai shi ne al'azizu mabuwayi wato kamar da hausa wanda ya gagari kowa ya gagari komai shi ubangiji a mulkinsa ya gagari kowa ya rinjayi komai ya rinjayi kowa wa zai iya faɗa da shi ya ci da ya wani mutum shi idan kana son ka samu ubangiji to ka taho gurin shi amma sauran halitta tunda shi ubangiji ba halitta ba ne in halitta ce ko gudu amma shi tahowa za ta yi magwayi ne ba wanda ya isa ya rinjaye shi ba nan ya kawo ne ya nuna bambancinsa da masu mulkin duniya su masu mulkin duniya ana rinjayar su ko a rinjaye su in na soja ne lokacin da ake mulkin soja wasu su amfani da bindigogi su karɓa mulkin sai ka ji bajujana ko ana tasawa ce yanzu dai ba a san mahalin da yake ciki ba wani kuma ya dabara ya sa kayan mata ya gudu kaga mai mulki da gwagwaro ya biya tsaki bukan iyaka ya gudu an sha an yi haka. To shi Ubangiji waye isa ya mai haka. Wani kuma a zo a yaƙe su, kamar yadda bature ya mana a nan ƙasar yanzu ya yaƙi sarakunan da shi usman ya kafa ya kakkaɓe su ya kafa na shi kawai sannan kuma bayan a ɗaya ga watan oktoba alif ɗaya tara da sittin ya ce ya ba mu yanci amma ya ban mana yaren shi ya ce duk abin da za su yi da yare na za su yi kuma ba wani yare mai daraja in ba nawa ba kuma abin da na kawo muku nan na zo na tara kuna da qur'ani to duk wanda ya haddace shi ga haddace duk wani littafin da na zo na tara kuna yi komai in ya haddace to ko kansila ba zai ba a cikin sai ya yi sakandare ilimin da na kawo muku sai ya je ya yi sakandare za ka ne yau in ka sami mutum ya haddace qur'ani yana rubuta qur'ani ya haddace ɓangaren fikin malikiya ya haddace ƙawa'idi a halari ya haddace hannun takarta kai ya haddace a hadisi ya haddace sita siha amma bai je sakandare ba zai yi kansila amma kuma gashi da takawa wali ne ma wali amma ba zai iya kukan su ba. Amma ka samu ɗan ƙwaya, wanda yake yau a buge gobe a watsake. Bai san komai ba ko harfan Arabiya bai sani ba, in ka rubuta mai ma a uzu, kile ɗan gane, a ɗin bai gane ba, uzun kile ce Spanish. To amma in yayi sakandare, kuma bai ci ma jarabawar a sakandare ba to yanzu a gurin nasara a yadda ya ban mana ta wannan shine zai kansila ko ba ka bari to daga ba waya kenan sun tafi ma yanzu su muke aiki al'azizu mabuwayi shi Allah waye sai mai haka alhakimu bani wajen aikin duk ayyukan da ya ma'ana halittar da ya in ka duba za ka ga akwai aikin bani a ciki. Duk saman nan da ya yau fiye da shekara biliyan hudu da miliyan ɗari shida da yin sama. Ba a tokare ta a ƙasa ba, ba a riƙe ta a sama ba, ina ka taɓa ji ta faɗo. Wace rumfa ce yau aka yi duk iya ƙiran kamfani, duk iya ƙwarewarsa a gini, a ina za su yi baranda ba a tare a sama ba ba a tare a ƙasa ba ta tsaya. Baranda ta Amma ji aikin gwani. Ji tekun nan na duniya kashi saba'in da ɗaya na duniya ruwan teku ne, kashi ashirin da tara ne cikin ɗari tudu irin nan da muke ci. Yanzu ban da aikin gwani in wannan ya ɓallo ya zanu. yau teku ubangiji ya sako ta ka gama gudun ka ka tsaya duk inda muke dinnan yanzu daji ne a kewaye da mu da zakuna da kuraye da macizai in banda gwani ikon shi na tsare su ko zaki Allah ya ce mai kaka wuce na wuce kai in banda haka in suka yajin aiki suka bazamo ba zai sani su yau zakunan daji da ƙauna suke cikin jama'a za su yi ba zai tare su gani ke security ya yi mu zai san a taɓa mu ga miyagun namun daji kewaye da mu amma ya ce iya nan za ku tsaya so da yawa in ka je gona inda misali ko daji farauta misali wata dabbar daji ta biyo ka za ka ga in dai kai gudu kai gudu ka zo wani matuƙa za ka ga ta ja burki ta tsaya tana haki kawai tana kallon ka ma'ana nan aka ce ka tsanci nan Allah ya ce ya kai ku kenan ka kinci aikin bani ke al-azizul hakim to wanda yake maka wahayi din nan yake wa annabawa kafin kai shi ne Allah kuma gwani ne mabuwayi. Sai kake ganin ba ni ne duk wanda ya karanta Qur'ani ya yadda da Qur'ani wani dan adam zai baka tsoro. da zai baka su in iko ne ke da ka karanta Qur'ani ga ga iko mana iko kuma wani zai zai zai mana in abin duniya ne kai da ka karanta aljanna a cikin Qur'ani ka ga abubuwan jin daɗi da aka tanada me mutum zai ruda ka da shi wahayi me wahayi akwai wahayi a lugar larabci ma'anar shi a lugar larabci akwai wahayi ma'anarsa a shari'a wanda shi ne Allah yake magana a nan wahayi a lugar larabci shi ne sanarwa cikin gaggawa kuma a ɓoye shi ake kira wahayi bugatar wato Ubangiji ya sanar da wani al'amari ga wani bawansa kuma a koyi cikin gaggawa, to wannan shi ake kira bene wahayi a lugar larabci. Yakan zo a haka, akwai rubutu, sai a yi lakin wahayi amma ana nufin rubutu ne. kamar irin yanzu yadda za ka ji misali a ce alƙulubul bakari ya samu salatul fati da rubutu na haske wato wannan wahayi ne amma lokata wato hanya ce ta ubangiji ya sanar da bawan shi wani abu cikin gaga kuma a koyi na fatan gane irin wannan ya faru a zamanin sayyidina ahmadu bin rufa'i shugaban ɗariƙar rufa'iyya a cikin mutanen shi akwai wasu mutane guda biyu masoya ne sosai sannan sai suka tafi bayan gari daji sai wani a zuciyarsa ya ce kai ina ma Allah ya sako da takarda daga sama wacce za ta nuna ni dinnan an yanta ni daga shiga wuta suna tafiya suna tafiya kawai sai ga takarda kamar iska ta taso fara ba rubutu a ciki sai ɗau takardar su biyu da suka gama abin da suke sai suka dawo wurin sai na amadu na rufa'i ne suka ce yau muna cikin daji ga wani abu da muka gani takarda da ya karɓa ba rubutu a jiki ba sai ya faɗi ya sujada ya ce alhamdulillahi lazi arani iska ibadi minan nari fi duniya qabla al-akhirah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya nuna mun a cikin ashabi kai a cikin jama'ata wanda aka yanta daga shiga wuta tun a nan duniya kafin a je lahira shi ga shi amma sanar da shi sai ka ce ya sai ya sayi da na hiya baiza ya shugaban mu ai wannan takarda fara ce fa ba komai yace yace ai auladi mana ya ku ‘ya'yana, yadullahi la taftu bi sawadin hazihi maktuba bin nu. Alhamdulillah lokaci ya yi, wato ya ce, ya ku almajirai na, ai, ikon Ubangiji bai yin rubutu da baki. Wato ba da tawada sun zaba ya rubutu a gaggari. Ita yi wannan an rubuce ta ne da harsai shi ne bature ya shigo da wani abu cewa babba a jiha ko a ƙasa ko a ƙaramar kuma za ka gani shi kuma ba zai rubutu wai sai da jan biyu da yadda da kudura ne shi alhamdulillah ba zai mu tashi kawai na ne kan kazalika yuhi ilaika dun bayanin wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da kasar mu lafiya in ka ji mutum yana magana wahayi da sai ke ta dariya kan Jodi yau ya kan salatin fati a ce wai an sau an saukar da ita wannan mai neman fada bai karatu ba rigima yake ne ma Allah ya zauna da kasan mu lafiya albarkar manzon Allah mutanen mu da ke daji a zuma bom ya tashi a taraba ta kakkashe mutane Allah ya gafarta musu nan ma jirgin saman sojoji ya faɗi sojoji wasu sun mutu ko a san ko nawa ya yi zuwa yanzu a nan garin za a ganin abubuwa Allah kai mana maganin wannan al'amari don matsayin annabi a wurin ka Eh, koma ga Allah Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Amin.
kar mu manta da hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗari hudu da hamsin hamsin kar mu gansu kar su gan mu albarkar annabi Allah ya sa mu shiga da imani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
الحمد لله رب العالمين Barka da alkhairi.